الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نعم وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس عشرين عشرين دبيو za a ce ashirin da hudu
inda uku ne wurare
da uku ne a na najeriya nawa ne ashirin da ɗaya muka sa eh jiya ashirin da ɗaya muka sa yau ashirin da to a na najeriya ashirin da biyu kenan ga watan zulƙida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da uku ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ashirin da biyu za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar khalil haka ne ba? a wani gaba za mu tafi wa milkuhu muna maganan waɗanda ah, suka haramta da mutum ya aura نعم
wa milkuhu ai wa haruma milkuhu kenan ba نعم haramun ne mutum ya auri mallakan shi mallaka shine baiwa mutum yana da daman ya mallaki bayi ko maza ko mata to yanzu aka ce wannan baiwarsa ce mallakar shi ne to haramun ne ya aure ta sai dai ya yi sadaka da ita amma batun aure tsakanin shi da baiwar shi babu ko namiji ne ko mace ce ma'ana ko namiji ne ya mallaki baiwa ko mace ce ta mallaki bawa babu zancen aure wa milkuhu kenan auli waladihi ko kuma mallakan ɗanki baiwar ɗanka haramun ne ka aure ta ko kuma mace baiwar ɗanta a bawan ɗanta haramun ne ta aure shi yawwa kafin ba a hana mutum ya auri baiwa ba in ya cika sharɗai amma baiwar ta zama ba baiwarsa ba ba baiwar ɗanshi ko ɗan ɗanshi da sauran wa'in safara ba. In gane wannan? To idan an yi auren fa, ah, idan kuma ainihin mutum yana aure da ita sai kuma ta zama baiwar shi fa yace wa kusika wa in dara abila dalaki. Wa kusika za a ɓata auren wa in dara'a ko da ainihin mallakan ya faɗo ne bayan auren to za a bata auren bila dalakin ba tare da shika ba mutum ne yake da baiwarsa ya aure ta shari'a ta ji za ta bata auren babu zancen shika hakanan mutum ne yake aure da baiwar wani ana nan ana nan sai aka sa ta a kasuwa sai aka yi ciniki da shi ciniki ya fada ya siya yana cewa na siya an ce an siyar masa shi kenan auren shi ya ɓaci kuma wannan ɓacin auren bila ɗalaƙi ma'anan bila ɗalaƙi kaddara da da ya siye ta dinnan ba ta zama baiwar shi ba sai ya yanta ta yanzu da ya yanta ta dinnan ai tana da zaman ya zai iya aurenta to yanzu in ya aure ta babu shika a tsakanin su wancan auren da ya yi wannan mallakan ce da ya din ya yanke wancan auren ba tare da shika ba yanzu nan gaba igiya uku yake da shi mun gane hakanan idan yana aure da baiwa sai aka sa ta a kasuwa sai ɗan shi ya siya ɗan shi yana siyanta auren shi a rushe saboda haka idan mutum yana so ya auri baiwa ‘ya'yan shi suka yi suka yi ya nace ya ce zai aura su nemi kuɗi kawai sai ya auren yana tsakiyar jin daɗi sai su je su lalle mai gidan ta siya suna siya shi kenan auren su ya rushe ko yana so ko baya so in ma zai siki ne in ma me zai yi auren sa ne da wannan matar babu saboda ba sai kun je ma kuna roƙon dan Allah ba ba ya za a yi baiwa a cikin gidan a ko rari kawai sai ya gama auren ya ku nemi kuɗi ku saye ta ɗanka yana siyanta shi kenan auren ka ya rushe نعم
bila dalaki kamar atin kamar mace fi zaujiya cikin mijinta bawa mace ce take aure da bawa ka san ya halatta ya ta auri bawa ko kuma bawa ya auri ya ya halatta mutum ainihin da ya auri baiwa in an cika sharaɗai ba shi da kuɗin auren ya ba zai in ya zauna yana tsoron zina da sauransu ba to yanzu a matsayinta na mijinta bawa ne sai aka sa shi a kasuwa sai ta siya tana siya za mu ce auren ta ya rushe ko kuma ba ita ta siya ba ɗanta ne ya siya ɗanta yana siyan ainihin mijin mamar shi yana siya za mu ce auren su ya ɓaci kaga ma gwanda shi wancan mai mallakan baiwar in ya siya za mu ce auren ne ya ɓaci amma zai iya sadaka amma wannan ita mace tana siyan mijin nata aurenta ya ɓaci kuma shi kenan ba zancen jin daɗi tsakaninta da shi saboda mace ba za ta auri ba za ta ji daɗi da bawanta ba haka yan ɗanta ne ma ya siya Za ta ‘yan tashi ba da.
na Tana so ta siya ta ‘yan tashi kuma su yi aure.
tana so ta siya Ta ‘yan tashi kuma su yi su aure.
yi aure nan gaba ba Gaba kuma sabon aure za a yi.
sabon aure za a yi kuma da yardansa ba sai ya ce ta ce to yanzu mai gida abin da za a yi tunda an sa ka a kasuwa ya ko in siya ne ta ga in na siya sai in yanta ya ce ki siya hajiya ba matsala ta siya ta yanta shi tana gama yanta ya ce ai dama dan ina bawa ne na aure tsohuwa ne zan yi da ke kwarai dama dai to ni ba mun yi alkawari ya ce to ai alkawari ne ai ba a riga an daura auren ba saboda haka ni gaskiya ba na shi kenan kuma kwarai kuwa ba ta da yancin da za su ce dole su ya aure ta kwarai kuwa in ta siya auren su ya rushe tana yan tashi ya samu yanci tana cewa za ta aure shi sai ya yadda
mace za ta auri Eh?
baiwar sa ke na mace zai yi kana ta- ta auri bawanta wani yawa ba wanda baka fahimci maganar da muke yi ba bawa ne na wani yake aure da ita tana siyan shi auren su ya bace ko to yanzu da auren su ya bace shi malam ibrahim yake cewa zai yiwu ta yan tashi ya aure ta nace zai yiwu in ya ga dama in ta yan tashi dama ai bawanta ne ta yan tashi yanzu ba ya zama da ba to tun da ya zama da ai ba bawanta bane to yanzu a nan tana iya yana iya in yana bukata kuma ya aure ta to amma wannan wajen ya aure ta din kuma sai ya ga dama ta yiwu sai an gama komai an zo gaban auren ya ce baya yi yawwa shi ne magana mun gani kamar akin fi zaujiha kamar mace ce a mijinta haka nan yanzu haka mace ce kawai sai ta fara soyayya da bawa ƴaƴanta su kai sai hajiya yanzu duk mun kuma zangarin nan ta ce wallahi shi ne ya mun ni shi ne namiji a guri na to su tanaji kuɗi tana gamawa na ɗaura aure su lallaɓi mai gidanki suna siyan suna siyan wannan bawan auren ta ya wuce saboda me saboda ƴaƴanta bawan ɗanta ne ba zai wuce auri bawan ɗanta ba kamar yadda a can mun ce milkuhu awwalabi kamar akin fi zaujiha ba walau bi daf'i malin li utika anha kuma koda fa ba wai siyan shi tai kai tsaye ba ta siye shi ne ta ta ba wa mai gidan shi kuɗi ne li utika dan mai gidan ya yanta wannan bawan anha a maimakonta mun gane muka ce hajiya an sa mai gida a kasuwa da hankali ya tashi tana da kuɗi muka ce hajiya kina sai auren ki ya rushe sai ta ce yanzu bari mu hikima ɗaya mana mu ba shi kuɗi in mun ba shi mu ce ba siya muka yi bai yan tashi a maimakon ta ai shi ma kaman siyan ne in ba a ba shi kuɗin ba zai yanta ba wani ba zai yanta ba saboda haka tana ba shi wannan kuɗin ya yanta a maimakon ta yanke hajiya aure fa ya rushe dalili sai muke to ai wannan kuɗin da kike bashin kaman kin mallaki ba wanne kin siya kina ba da wannan kuɗin yana karɓa a matsayin zai yanta shi sai mu ce auren ki ya baci kuma wannan gwandama wancan yana nan a matsayin bawanta wannan tana ba da kuɗin mai gidan yana yanta shi ka bawa ya samu yanci sannan kuma aure ya baci sai kuma ya so ya sake aurenta za ka rama kallon nan matsalan a ce ya ce ta na ce sai bawa za ta aura kuma babanta mai hali ne yayyai sai a kura ta ya aure daga baya je kawai ya sayi shi ya yanta ya yi wannan baban ya siya ya ya sayi bawan ya yanta shi a ko bai yanta ba ma baban ya siya Mm, bai yanta ba ba wani su bai baci ba na balle kuma in ya yanta ma ai wannan kana kenan ma kwarai kuwa wannan kamar ya tsara wa yasta daraja ne Na'am.
ya siye shi ya yanta shi kenan sai ta ci gaba da zaman shi a matsayin ta na har yanzu a nan muna maganar mutum da ɗan shi ne ba mutum da baban shi ba yanzu misali mutum yana aure da baiwa sai baban shi ya siye ta auren shi bai bashi ba baban shi ya siye ta auren shi bai bashi ba za mu zo akwai karatun a gaba mun gani آه، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها لا بند إندا إن إذا رد سيد ميجدا بيوا يرد شراء سيان من لم يأذن لها وجب متى إذن سيبا بمتى إذن سيدا سيروا بمثالي yana da baiwar shi tana aure da bawa mijinta bawa ne mun gane to sai mai gidanta ɗin ba da sanin shi ba sai aka sa mijin nata a kasuwa sai ta je ta yi ciniki ta siya yanzu tana siya ba mun ce duk wacce ta sayi ba ta sayi ainihin mijinta bawa auren siya ba shi ba to yanzu ai mai gidanta bai mata izini ba ta je ta siya tana siya mai gidan ya ji labari ya ce waye ni ai ban san ma ko wannan kuɗin ba an fasa cinikin ku ka kuɗin mai gida ya kwace kaga ciniki ya ɓaci bawa ya koma bauta har yanzu auren su bai ɓaci ba inda an ka lura cinikin dama bai lizinta ba sai mai gida ya tabbatar to mai gidan da ya ji ya ɓace cinikin shi ke har yanzu auren su yana mun gane kaga wannan ba fa matsalan yanci bane muna maganan ta sayi mijinta ne yana bauta ita ma kuma baiwa ce amma ba da izinin mai gidanta ba sannan mai gidan da ya ji sai ya raddi yanzu wannan raddin ya sa zai koma kan auren shi auren su bai ɓaci ba na ji mun gani la in radda sayyidun shira'a man lam ya'zan laha au ko kuma qasada da mai gidan bawan da ita matar duk sun yi nufin bilbai'i da wannan cinikin sun yi nufin alfasha ba ta ainihin auren yanzu misali mijinta bawa ne da mai gidansa kasan mai gida in yayi wa bawan shi izinin yin aure to daga baya ko yayi nadama bai da daman ya rusa wannan auren ko haka nan mace in ta yarda ta auri mutum ko ma waye in wanda shari'a ta yarda ta auri aure ta ne in dai ta yarda aka yi auren to ba ta da hanyar da kuma za ta ce ba ta son wannan auren sai ko ta biya kul'i ko ma yadi amma ba zai yiwu ta ce wai dole ya sake ta ba to a ƙarƙashin haka gashi ta yarda bawa ya aure ta shi ma kuma mai gidan ya yarda bawan shi yayi aure sai yanzu mai gidan ma yana cikin nadama ni auren nan gaskiya ba na san shi ita kuma matan ita ma ta yi nadama ni da na san bayi haka suke ma gaskiya da ban aure mutumin nan ba shikenan sai suka halin mai gidan to yanzu alaji ya za a ce ke ki bari yanzu abin da za a yi kawai bari in siyar miki da shi kin ga na siyar miki da shi auren zai rushe sai ya siyar mata dan a rusa wannan auren to shi ma aure ba zai rushe ba za a yi raji da cinikin sannan aure yana nan na nan dandiran jan bakin da za shi ne au kasada bil bai'il faska kasada din nan damirin na shi mai mallakan da kuma ita matar ne dan matar da mai mallakan suka hada baki ya siyar mata dan auren ya rushe to ba zai rushe ba kahibati halil abdi liyantaji aha wannan misalin shi kamar inda mutum ne yake da bawa yake da baiwa mun gane mutum yana da bawa yana da baiwa sai ya haɗa aurensu suna cikin aure ana nan ana nan ana nan sai zo yi nadama ba wannan da tun da asuba yake zuwa gona amma yanzu karfe tara ma za a zo ya ce bai yake bane ba bai ɗibi ruwa ba bai yi kaza ba abin ya dame shi ya rasa yadda ko bai isa ya raba auren ba dama mun ce za ka iya hana shi aure amma in ya yi aure ba ka da damar raba auren ita ma bai wasu ce shi ma bawan shi ne da ya rasa yadda zai sai ya ce to yanzu abin da za a yi bari in bashi kyautanta kaga ina bashi in ya mallake ta aure ya rushe sai kuma ina da damar in kwace ta dama mai gida yana da damar ya kwace abin da yake hannun bawan shi kaga kawai zai bi hanyar da zai rusa mar aure ne wai sai ya bashi kyautan bawan da nufin in kyauta ya tabbata aure ya rushe kuma sai ya kwace ta to inda haka ne ya bayar nan ma aurensa bai rushe ba kyauta bai yi ba matukar in je bai karba ba to kyauta bai yi ba kuma auren shi bai rushe ba za mu yi raddi da kyautan ya tabbata akan auren shi shine ka hibati ha kamar mutum ya ba da ita mace baiwa din lil abdi ga bawan shi liyanta ha kuma ya bashi ne dan ya kwace ta kaga duk za a koma gidan jiya dama baiwar shi ce bawan shi ne auren yake so ya rusa sai ya ce ya bashi kyauta kaga kyauta yana tabbata aure ya ɓaci sai kuma ya ce na ɓaci ta to a nan inda wannan nufin ne sai mu ce a wannan kyautan bai yi ba kuma ainihin auren su yana da ko ukiza na ya zama sadaka ne ya zama ai ko kyauta ko sadaka saboda wannan tuhuman ne ai ai tuhuman abin da yake so ya yi ne yawa ai ka lura ko sadaka mutum ya bawa bawan shi yana da daman kwacewa saboda iya mallakin bawa a duk lokacin da kake so kana da daman kwacewa ai shi bauta Allah zai kare mu amma ba karamin musiba bane kawai me ka mallaka ko da ko ka je kai ka samu kuɗin ka yana zai ma tambaye ya zo da Allah malam Usman caje mun shi har abin da ka samu ya kwace ce sai muka je ka abin nan irin ta ya kamata ka mallaki kuɗi kenan ko kuma wani kai ba ta zakkan dubu hamsin yana ji da ya ji alaƙa ya ce kawo ina ya ce min a ji a karɓar kuɗin kuma shi kenan ya bar ma akawun ɗin yanki ba yadda za ka yi na ƙwarai ai shi ko ta Allah ya kare mu ai da ba garin musulunta aha ko ukiza jabrul abdi alal hibati to yanzu a nan za a rike shi da cewa tilasta bawan yayi alal hibati a bisa wannan kyauta saboda haka ba za a tabbatar ba amma a nan da ba wancan tuhuman na cewa yana so ya kwace ta ne haka kawai dai shi ya dau an din shi ga dama ya ba wa bawan shi din wannan baiwar da yake aure da ita sai mu ce to kyauta yayi kuma aure ya rushe sai dai bawan yayi sadaka da ita mun gane ko kuma a lokacin ko dan ya kwace ta ne yana bayarwa bawon ya karba in ya karba kam shi kenan amma bawon ya ki karba kuma shi din ana ainihin an gano cewa so yake rusa mar aure sai mu ce to yanzu auren sa yana nan kuma wannan kyauta an yi raddi da ita biyu ba wa malaka abdun wa malaka abun jariyata ibnihi bi talazzuzihi bil qimati wato nan kuma ka'ida ta nuna cewa uba da ɗa ba zai yi su yi sadaka da mace guda ɗaya ba duk lokacin da uba ya yi sadaka da baiwa ba hana ɗan ke mallake ta ba amma ɗan ba zai ji daɗi da ita ba haka idan ɗa ne ya ji daɗi da baiwa ko ya ba wa baban shi kyautanta baban ba zai yi ya ji daɗi da ita ba sannan kuma shi uba yana da shubuha a abin da ɗan shi ya mallaka shi ya sa ma idan ainihin ɗan shi ya mallaki matarsa za mu ce auren shi ya rushe amma shi ɗa bai da shi ba abin da baban shi ya mallaka shi yasa za mu ce ɗa yana da daman ya auri baiwar baban shi mun gane to yanzu a ƙarƙashin wannan maganan sai ya zamo wa malaka abun jari ya tablihi bi talazzuzihi bil qimati uba ya mallaki baiwar ɗan shi bi talazzuzihi da jin daɗi da ita ɗan shi ne yake da baiwa sai kawai uban ya kaɗo kanta ya ji daɗi da ita ya sadu da ita yana saduwa kaga ita haramta ga ɗan ko to amma shi uba ya bata haramta gare shi tunda shi kaɗai ne ya ji daɗi da ita to yanzu yana jin daɗi da yake ya mallake ta amma ba mallakan bi kimaci da kimanta za a yi kiman kuɗin ta ran da ya ji daɗin da ita a biya ɗan ana biyan ɗan shi kuma uban sai muke baiwa ta zama taka tunda ta je wajen ɗan ma ɗan kaga an taƙaita ba zai ji daɗi da ita ba saboda haka yana jin daɗi da ita za mu ce to za a yi kima ya biya baiwa ta zama tashi wa harumat alaihi ma in wafi'aha wa harumat ita wannan baiwa ta haramta alaihi ma ga uba da ɗan gaba ɗaya in wafi'aha idan duk suka take ta dukkan su kamar bunsirai taron ainihin dabbobi kenan uban ya neme ta kuma ɗan ma ya je neme ta sai mu ce shi kenan wannan ta haramta gaba ɗayansu saboda duk wanda uba ya nema ta haramta ga ɗan shi wanda ɗaya nema ta haramta ga uban to duk sun nema sai mu ce shikenan wannan matar ta haramta ga ɗan ta haramta ga uban gaba ɗaya sai mu saurari kuma ta samu ciki ko bata samu ciki ba wa ta kad ala mulidiha sai ya zama ɗan ma ya sadu da ita uban ma ya sadu da ita kuma ta samu ciki sai muka bincika cikin nan na waye aka ce na baba ne sai mu ce to ta yantu akan baban in na ɗan ne baban dole ya biya ɗan kuɗin ainihin baiwarsa ita wannan baiwar ta zama umul walada ita kuma umul walada ka'idanta duk umul waladan da ta kai matsayin da ya haramta mutum ya ji daɗi da ita ko take za a yanta ta tunda dama ita ba sai da ita ita dama duk baiwar da kuka haifu da ita ta wuce baiwa ne ta kai matsayin umul walada ma'anar umul walada za ta saurara zuwa lokacin da mai gida ya mutu ne ta samu yanci daga nan zuwa kan mutuwan mai gida kawai yana da damar ya ji daɗi da ita ya sa ta kai komai da ita amma ba shi da damar ya bautar da ita bauta irin na bayi to yau kuma sai ya zama gashi ɗan shi ya ji daɗi da ita shi ma ji daɗi da ita kuma shi ɗin ta haihu dalilin shi ta zama umul walada to kaga bai da daman jin daɗi to me amfani zaman ta abota sai a yin ta kawai mun gane shine yake wa ata qat ala mudiya za mu duba wane ne ya haifar da ita wanda ta haifu a saduwa da ita da yayi sai ta yantu akan shi inda saduwa da ɗan nema ta samu ciki sai mu ce ta yantu akan ɗan sai uba ya biya kiman abin da yake a kimanta ba wani abdin bawa yana da daman tazawuju ibnati sayyidihi mun zo gabar ba bawa yana da daman ya auri yar mai gidan shi mun gane uba bai da daman ya auri baiwar ɗan shi amma ita ya a shi bawa yana da daman ya auri yar mai gidan shi wannan bawan babanta ne sai ya zo ya ce yana son aurenta in ta yadda iyayenta sun yadda shari'a ba ta hana ba ai musulmi ne ya halatta ya aure ta amma ya ce fa bisi kalin wannan fa da nauyi yake a ce mace a mazan ma a kaskantattun ma a bayin ma bawan gidanku bawan gidanku wanda kina gani shi yake kai kashi za wane ne shi zai ɗiban kaza shi zai waye yau a ce shi ne ainihin mijinta to kaga abin akwai nauyi shine yake bisikalin da ainihin karhanci ne nauyi ta bangaren ita mata amma shi ta bangaren bawon ka ya daukaka ne ba shi ta bangaren bawon ba shi amma ta bangaren mace din ai akwai nauyi aha shine yake bisikalin da karhanci ne ainihin abin nan wa milki gairihi haka nan mutum yana da daman ya auri mallakan wani shi in ba kuma ta ba can mun ce wa milkuhu bi halaka mutum ya auri mallakan sa ba baiwar da ya mallaka amma idan baiwar wani ce ba tashi ba ya halatta ya aure ta ka hurrin ka gane wali abdi muke magana ba bawa yana da daman ya auri yar mai gidan shi sannan wa milki gairihi yana da daman ya auri mallakan wani shi mana a matsayin shi na bawa ai shi ma yana iya mallakan baiwa to idan bai wasu ce ba zai yi aure ta ba sai dai sadaka da ita amma milki gairi zai yi aure mallakan wani shi yanzu misali shi bawa ne sai ya ga wata baiwar wani mutum sai ya ce santa to yana da daman ba wani sharaɗi ya je aure ta kaga in ɗa ne zai auri baiwa akwai sharaɗi za mu ce sai in ba shi da kuɗin auren ya kuma yana tsoron zai yi zina yana kaza sai an cika wannan sharaɗin ko to in shi dama bawa ne ya ga baiwar wani yana so babu wani sharaɗi kawai take zai iya zuwa ya je nema aurenta in nan ka lura a matsayin bawa kan dama ai baiwa ita ta ita ta dace da shi shine kufin ta ba ka hurrin wannan hukuncin shi kaman ɗa ɗa shi ma zai iya auren baiwar wani amma shi da sharuɗa na farko ya zamo la yuladu lahu wanda shi ba a haifa masa ɗa dandakakke ne dama kowa ya riga sani dandakakke ne baya haihuwa ko kuma dama bakarara ne baya haihuwa an sani ko kuma ita matar tsohuwa ce guzuma ba za ta haihu ba ko kuma bakarara ce dama ita ainihinta ba mai haihuwa ba ce to in je an tabbatar da ba za a samu haihuwa tsakanin su ba a matsayin shi na daya da ce auri baiwa kaga yanzu a nan abin da ya sa aka yadda da ya auri baiwa in ba ta haihuwa an duba dama me illan da ya sa aka ce kar da ya auri baiwa ai illan saboda kar ƴaƴan shi su yi bauta ne na'am na'am na'am eh eh
ba zai mai ba an dandake shi eh wanda da kake baya me amsa me baya me a dan da kake to ai yanzu majibubi ma macen ta gara ma za ta yi aure ai ai wani auren dama ba don wani saduwa ko na bane wata kawai tana so ta mutu da mijinta ne shi yasa za a yi auren aure da dandakakke da majububi wanda aka yanke mazakari da maraina baya komai ma zai iya aure in dai ta yadda shi ma ya yadda ba hana ba za su iya yin aure ka gane za su iya yin aure to shine a nan shi ɗaɗin idan ya tabbatar da ba zai haihu ba ko rashin haihuwan ta ɓangaren shi ne shi bakarara ne ka san bakarara akim ake cewa ko akim ne shi bakarara ne baya haihuwa ko ita ce akima ba ta haihuwa to tun da dama illan kar da ya auri baiwa saboda ana tunanin in ka san yanzu idan ina da baiwa kai ka zo me sunan ka ma malam adamu ka zo ka ce kana son auren baiwar farko ma tukuna zan duba sifanka an gani a za a samu ainihin karfi majiya karfi in aka haifu din ya ƴaƴan za su kasance saboda samu irin bayi masu kyau in na aura maka sai kun haifi kamar ƴaƴa goma duk sun tashi sun yi karfi sun yi komai rana ɗaya kawai sai in zo da sarka in ce malam usman idan Allah da kani gidan malam Adamu muna ran ce malam Adamu ina yaran nan suke eh suna karyawa a jira suna gama ina tambayi ina cintuwo ina barin miya ina waye ina waye duk sai an tattaro in ce malam usman da Allah ka wakilce ka kai su kasuwan bayi a kai shikenan kana ganin ƴaƴanka ba mamaki an sayar ma ba a ƙasar nan za a je shikenan sun tafi kenan shikenan to shi yasa ba a so ɗa ya auri baiwa saboda in ka auri baiwa ƴaƴanka din za su shiga wulaƙanci to dalilin wannan ne sai a ce to shi ɗa din idan ya tabbatar da baya haihuwa ba za a haihuwa ko rashin haihuwar ta bangaren shi ne ko ta bangaren ta ne to ya auri baiwa din ba matsala bane zai iya aura shine ma'anar ka hurrin la yuladu lahu kaman ɗa ne zai iya auren baiwa in je ya san la yuladu lahu ba a masa haihuwa ma'ana ba za a haihu a wannan auren ba wa kamati jaddi hakanan ya halatta mutum ya auri kaman baiwar kakan shi baiwar baban shi ko baiwar kakan shi ya halatta ya aura me yasa saboda mun ce duk mutumin da ya mallaki asalin shi ko ya mallaki reshen shi ko ya mallaki gyafun shi yana mallaka sun yanzu misali daga ran da mutum ya mallaki baban shi a matsayin bawa ba sai ya ce baba na yanta ka ba ya yantu daga ran da mutum ya mallaki ɗan shi ko jikan shi ba sai ya ce na yanta ka ba yana mallaka kawai ya yantu yanzu a nan shi wannan ga baiwa ma baiwar kakan shi ne dama muna tsoron kar ka auri baiwa don kar ƴaƴanka su yi bauta to baiwar ta kakan shi ne yanzu suna haihuwa da baiwan ba jikan kakan bane shi ko duk mutumin da ya mallaki jikan shi ya intu saboda ka ba ma tsoron ƴaƴan shi za su yi bauta saboda in ya auri baiwar kakan shi suna haihuwa daga sun haihu wannan dan jikan mai gidanta ne ya riga ya intu kaga ƴaƴan shi ba za su yi bauta ba dalilin wannan zai iya auren ainihin baiwar kakan shi shine waka amati jaddi kaman ainihin baiwar kakan shi wa illa idan ko shi dadin wanda zai aura za ta iya haihuwa da shi sannan kuma ba baiwar wanda ainihin ‘ya'yansa za su ‘yantu a wajen shi bane kamar kakan shi sai mu ce to a nan da sharuɗa kafin shi wannan ainihin ɗaɗin ya auri baiwa fa in kafa zinan sai in yana tsoron zina idan bai aura ba zai zina ko da ita ko da wata shi ya san kanshi ya san dai gaskiya a yanzu in dai bai aure ba ba zai iya kiyaye kanshi ba ya samu sharaɗi ɗaya. Sannan sharaɗi na biyu wa'adiman ma ya tazawwaju bihi hurratan. Ya rasa abin da zai auri ɗaya. Misali, ka san dole sadakin baiwa ma yayi arha. Saboda shi mai baiwan wani ma ba sadakin yake yari ba ƴaƴan da za ku haifa yake yari. Saboda haka yanzu ba mamaki sadakin baiwa mai wa akallu sadakin ya ma dubu talatin arba'in za a karɓa. Amma ya ba a ce tab ai yanzu yi tsada sai dubu ɗari biyar. kai kana daga yanan dan kudin ka na yan jiwa ka dan tara dubun ka hamsin ba yadda za a yi ya aura ma ya amma an bai hakan har ma canji za ka samu yanzu kuma ba za ka iya zama ba in ka ce za ka zauna ba ka aure ba za ka yi zina to a nan ne aka yadda ka je ka auri ainihin baiwa yawwa amma ba a samu wannan biyun ba kana da kudin auren ya ba zai ka auri baiwa ba ko kuma ko baka aura ba za ka iya zama ba ka yi zina ba nan ma ba a yadda ka auri baiwa ba har ko a Qur'ani ma yana cewa min in kashi al'anata ko yawwa eh anata minkum yawwa ka gani shine yace ma yuka ga waje bi guratan gaira mugalibatin amma ita irfa ba mai tsadar da kanta sadaki ba ba wanda ta tsefe ba misali yana da kudin auren yar amma ƴaƴan sun tsebe kamar ragon laye ka san gari ba raguna ba suna tsefewa ba to shi ma din matan sun tsebe yana da kuɗin yanzu misali kamar a garin nan ai sadakin talakawa ne ba wuce dubu ɗari biyu ko yana da ɗari biyu amma duk wacce je ta ba sai ya ce sai dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida ya buga ya buga ya buga ya kasa samun rage duk ya bubbuga bai samu daidai kuɗin shi ba sai mu galiya sai mai tsadan sadaki yanzu a nan ma in bai samu wanda ainihin zai iya aura da wannan kuɗin nashi ba sannan kuma waɗanda yake taɓawan duk sun iya da sadakin tamkan sun yi tsada to a nan ma zai iya auren baiwa shi yasa yake gairu mughalibati mughaliyati kuma fa ita ya din eh ita ya din walau kitabiyatan fa ko da ba kitabiya ne yanzu misali yana da kuɗin da zai yi auri ya amma fa ba zai iya samun ya musulma ba sai kirista dan kiristoci sun dan fi arha da ya buga aka ce tab ai yanzu a garin nan in je musulmi za ka aura sai yadda sisin gol ma suke karba yanzu da sisi sha biyu ne ma sai sisi ashirin da hudu sai kada da wasu yan miliyoyi amma kirista kan kana so yanzu dan dubun ka ɗari biyu ma zai kawo ta ɗaki in ko ba wannan ba sai kuma baiwa gashi nan to kuma kana da ɗari biyun da za ka auri kirista ɗin to yanzu bai halatta ka auri baiwa ba saboda me saboda in ka lura illan da yake cikin auren baiwa don kar ƴaƴanka su yi bauta ne ko to wannan illan karka ce yana wajen kirista don ita kirista idan ka aura dama shi ɗa yana bin uwa ne wajen yanci da bauta yana bin uba ne wajen addini in ka auri kirista kaga ba ainihin tunanin ɗanka zai iya zama ainihin ba musulmi ba saboda ka auri wacce ba musulma ba saboda dama ƙa'idar ta nuna ɗan musulmi namiji ko da uwarsa ba musulma wacce musulmi ne kaga baka da wannan illan da ake tsoro saboda aka dole ka zuba kuɗi ka auri wacce ba musulma ba ka bar ainihin baiwa ko da musulma din ce ta fi baiwa musulma ta fi baiwa musulma tunda an ka lura to baiwa musulma ƴaƴanka za su yi bauta ita kuma kirista yayanka ba zancen bauta ba zancen canza addini saboda haka ka auri wacce ba ba baiwa ba ko da ba musulma ba ce ba alul kitabi shine ainihin daidai fiye da ainihin ka auri baiwa ba nan kana da kuɗin auren ainihin wacce ba musulma ba alul kitabi to ba ka da daman auren baiwa mun gane shine ma'anan walau kitabiyatan au ta tahu hurratun wannan dillaudin ne yake aiki ko kuma a ƙarƙashin shi akwai yaɗin amma ba ta ishe shi ba misali ai namiji an ba shi daman auren mata hudu ko to yanzu yana da mata biyu amma gaskiya a matse yake yana son ƙarin aure mata biyun nan ba sa gamsar da shi kuma ba shi da kuɗin auren ya sai baiwa to yanzu a nan ya halatta ya kunkuta ya je auro baiwan saboda ya samu daidai ainihin limitin abin da zai ishe shi shine auta ta hurratu wali abdin bawa bila shirkin in dai babu tarayya bawa ne tsantsa na mutum ɗaya wa mukatabin da kuma bawa mukatabi wanda aka ɗaura mar fansa yake biya su biyun nan wagadai ne in sun zamo munana babu abin sha'awa a wajen mace a jikinsu to irin wa'annan bayin ko bawa ko mukatabi ɗin yana da daman nazuru sha'ari a sayida ya kalli gashin mai gidan shi ta mace bawanta ne mun gane ko mukatabinta ne ta ɗora marfansa nata ne to amma kuma mummuna ne ba abin sha'awa a jikin shi ya halatta ta dan tuɓe gashinta ko ta dan tuɓe dan hannayenta da miya ya kalli wannan din ba matsala bane saboda ba ma tunanin wani abu zai faru dan wannan dan ba abin sha'awa a jikin shi dama shi shi bawan ba shi ne abin tsoro ba ita ce abin tsoro dan ita ce in ta ga abin sha'awa a jikin shi ta nema bawanta ne ba yadda zai yi amma shi kan tunda mummuna ne ba abin sha'awa a jikin shi dan ya kalle ta ma ma yi sha'awan to ya zai yi tunda mai gidansa ce saboda haka yana da daman ya kalli ainihin gashinta da ainihin gyaffun jikinta wannan kaga mallakanta kenan ba ka kasiyin kaman dandakakke kuma wagajin mummuna kaga yi wancan ba ce da dakakke ba kawai in je mummuna ne nata ne zai iya kallon ainihin jikinta gashin ta da sauransu ba to yanzu a nan kuma in namijinta ne ba nata bane sai an tara abu biyun nan ya zamo kasiyin dandakakke ne kaga ba zai iya komai ma mace ba sannan a hakan kuma wagadin mummuna ne ba wani abin sha'awa a cikin gaya nan kafan duk fasau bakin biyu ya daddare waye ba wani abin sha'awa to ni zaujin namijinta ma zai iya kallonta a irin wannan halin shi din mummuna ne kuma dandakakke ne ko ba na ta bane in je namijinta ne zai iya kallon ta ba matsala mun gane wannan sai ya ce war wuya kuma an ruwaito ma daga imam malik jawazu halasce shi wannan mummuna dandakakke din ya kalli mace wa in lam yakun lahuma ko da ba na ta bane ba namijinta bane bawon unguwa ne amma gashi na mummuna kuma dandakakke ne dama an daddake shi saboda ya rika yawo cikin mata ne kawai zai iya shiga gida yanzu ka wannan gidan sai ya shigo ya ya ce wallahi ake ne wajen hajiya ne ya je ya shiga hajiya da bukanta a buɗe ma ya zauna su yi mu'amala su yi komai ba matsala in ji imam malik amma ba sai an samu sharadi biyun nan dandakakke ne mummuna ne yawa amma an kyakkyawa ne ko dandakakke ne ba zai yi ba saboda hanyoyin jin daɗi ai ba saduwa kadai bane haka nan kuma idan ainihin idan idan ko mummuna ne in ba dandakakke bane nan ma ba a yadda ba saboda wata abin da kake ganin munin wata kila shine ma kyan a wajenta wato za ka ji tana cewa a in ka zamu ya dan babban bakin nan ne dan kaza abin da kai kake ganin muni din su suna ganin shine take tsinsu da kyau saboda haka sai an haɗa biyu na'am na'am aha shine ka tikin wagajin ligairi da bi zaujin ko waru ya jawazu wa in lam yakul lahu wa kuyiratil gurratu kum sai anan wa kuyiratil gurratu ko harkar aure akwai
kalbun da yin kulli a rajin da kai ne ya so kulli ya ga matsala ya ga halashi yana haihuwa ko kuma daga kan yana haihuwa ko yanda kake